إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga wata na safar hijira shekara 439 wanda ya dace da 15 ga wata na 11 shekara 2017 muna cikin littafin na alwajiz fiye ƙidata salafin salih yau za mu yi darasi na 20 daidai sun mamance ba darasi na 20 daidai a wannan littafi na alwajiz fi aqidati salafus salih don da ban mace muna da alwajiz biyu akwai alwajiz na fiqhu wanda muna darasi na 100 da wani abu da sha bakwai wannan shi kuma na aqida ne muna darasi na 20 a yau insha Allah insha Allah yau za mu tashi ar-rukunu sadis daga cikin rukunan imani mun yi bayanai akan rukunai guda biyar imani da Allah imani da mala'iku imani da littattawai imani da manzallika da Allah haiko sai imani da ranar lahira sai imani yanzu da magana alkadara kadara shi ne na gadar samun da insha Allah a rukunu sadis ya ce al'imanu bil kadar imani da kadara mace kadara a hausa za mu ci abinda Allah ya riga ya kaddara ya shirya komi ya daidaita komi kayan abin ya wakana shi ne kadara abinda Allah ya riga ya shirya shi kuran wakana ne yake kawo sai ya ce wa na karin goma kadara hausa ma sun zama na kadara duk da muna da abu jahilci amma magana kadara in ya ce makarin goma kadara kenan haka allah kadara kawai karin goma kadara wata haka allah ya kadara kadara ce to wannan haka ne ma'anar ta kurin abinda an rigai an kadara ba makauta a kan shi ahalus sunnati wal jama'a يعتقدون اعتقادا جازما أن كل خير وشر يكون بقضاء الله وقدره أهل السنة والجماعة سنة أكيدة أكيدة إتقادا جازما أكيدة ينككا أنا ودى باب شكا كنت cewa anna kulla khairin wa shar dukkan wani alkhairi ya ga wakana ko wani sharri ya ka wakana yakunu bi qada'i Allah qadari yana kasancewa abin yana faruwa alkashin hukunci na Allah da qadara ta Allah ba na da ke huta alƙashin ƙudura ko ƙadara ta Allah kuma minin wa'annan la ta'ala fa'alun lima yurid kuma Allah mai girma da buwaya yana aikata abin da ya so abin da ya so ke yi fa kulli shay'in bi iradati da haka komai kaga ya wakana ya wakana kalkashin irada ta Allah nihi na Allah Allah ya so mana Allah ya nihin haka ba ya so ba ya yi niyin abin wakana wala ya khuruju an mashi'atihi wa tadbirihi wannan abin da ya wakana bai wuta daga kalkashin mashi'ar Allah yadda Allah ya niyi abin da yadda ya shirya abin ya kalkashin kulawar Allah da yadda Allah shi shirya abin kuma menene shi Allah wa alima kullama kana wa ma yakun min ashiya qabla an takuna fil azal shi Allah mai girma da buwaya ya san dukkan abin da ya kasance kuma da abin da zai kasance a gaba kahi ya kasance tun can azal ya san abin zai wakana kahi abin ya wakana wa qaddara al maqadir al kainat hasab hasab hasab ma sabaqa bi ilmu wa qadadatuhu hikmatu wa alima ahwal ibadihi wa alima arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa ghayr dhalik min shu'unihim فكل محدث فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته يجي الله سبحانه وتعالى وقدر المقادير الكائنات يا قدراوا يا قدر ababe da ake kaddarawa duk abin da yake kasancewa ya shirya shi hasaba ma sabaka bi ilmu daidai yanda ilimin ilimin Allah ya gabata kahin kasancewar abin ya san da abin zai wakana waqadatu hikimatu kuma hikima ta Allah ta ta kaddar abin wannan ta shirye shi wa alima ahwal ibadi Allah ya san halayen bayin shi wa alima arzaqahum wa ajalahum Allah ya san arzikin bayin shi ya san ajalin kowa ya san a'malin ya san ayyukansu kahin abin yau kana wace wa gaira zalik min shu'unim da ma dai wa'annan wa'annan da aka ambata wani amma da da wannan Allah ya san da shi yace dan haka fa kullu muhdathin sadirun an ilmihi duk abin da kai ya faru ya samo tushe da kalkashin ilimin Allah kudura ta Allah da irada ta Allah in muna bayanai da ake yi iyaye abin da ke nema kai ahlus sunna ka san da haka da ko wasu suna da awar musulunci amma irin wannan ababan suna da wasu maganganu na hira kan kadara a ha'a ko musulmi ne masu cewa kamar da mutum mutazila ba ka ce ba misali Allah bai sana Allah bai kadara komai ba sai bayan abin ya wakana Allah ya san abin ya wakana sai ba abin ya zo kuma misali baka da misali Allah kaddara wani misali ya kaza ko ya ko ya sata a Allah bai kaddara mugun abu a ba haka ban abin ke ba wannan kai ne zama magana kai mu je bayani dalla dalla ana kiran kai kai mai aqidar ahlu sunna wal jamaa ka san da duk abin da kaga ya wakana ko menene mai kyau mara kyau yana kalkashin kadara ta Allah da hukuncin Allah yace wa khulasatul qawl donin bayanai da yi ya ce ta tattar magana abinda za mu tace a wannan bayani da ya gabata annal qadara sabaka bihi ilmun lai ta'ala ita kadara shine ta gabaci ilimin Allah akan komi wajara bihi alqalam alqalami na kudura tuni ya riga ya rubuta ma mimma huwa ka'in ya rubuta dukkan abin da zai kasance ya kawo dalilai ya ce ƙala Allah wa tabaraka wa ta'ala wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komai kuma ya daidaita wannan abin daidaitawa ya kaddara shi yanda yake so ya shirya shi yanda yake so yace zalika taqdirul aziz al alim shi ke kaddara komi wa kala ta'ala inna kulle sha'in khalaqanahu bi qadar Allah ce ko mu bayan ga maka shine khalaqa kulle shay'in shi halitta komi kuma ne yace maka inna kulle shay'in khalaqanahu bi qadar mu ko menene mun halice shi da kadara alkashin kadara wa kala ta'ala سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا wannan sunar Allah ce haka Allah ke shiryawa ke aikatawa a cikin al'ummomi kahin na yanzu kuma shi alamarin Allah ke duka lamarin Allah wani abu ne da aka na abu da karkashin kadara da aka kadarta aka shirya kuma me kenan haka Allah ya rigai ya shirya komi kahin ya wakana bayan wannan aya ya ce wa ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'mina abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa sharri min Allah wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li khuti'ahu wa anna ma khata'ahu lam yakun li yusiba wannan ruwaya Imam Tirmidhi ya rawaito kuma hadisi tabbataccen cikin sunan Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu abdu wani bayan da za a yi bawa ya imani bawa baya imani hatta yu'minu bil qadar har sai lokacin da yayi imani da kadara khairihi wa sharrihi min Allah da alkhairi da sharri duka ya tabbatar daga Allah suke imanin mutum baiwa sai ya zamanto kan masaniya kan haka yarda da haka wa hatta ya'lam kuma sai ya san annama asabahu lam yakun liqta'u abinda ya same shi baiwa ya kuskure shi wa annama aqta'u lam yakun lisibu abinda ya kuskure shi daman baiwa ya same shi haka kaddara nan kenan mutum bawa yana yi bakin gwalgwaron ya tankar misali bala'i ya kauce ya kauce iya kwana kwane amma lokacin da abin ya zo gabni wa kana kenan bakin abin zaka ya kare haka Allah ya kaddara diyin da kai wani abin ya zo ka san da haka abin da kaga kuma bai zo ba ya kuskure ka ya tunkaro ka bai yi ba to daman ba yanda za a iya same ka ayin halibi da kana daga nan gana ke wuce ka duke misali ya wuce ko ka yi haka mota ce ta tun karo ka kai wani kwalkwalan gare ta wuce ta wuce zama haka don abin alkashin iya kashin kadara ta Allah kai bawa za ka yi abin da aka ɗora ma na bakin naka abin da ka yawa kana kuma haka Allah ya kaddara shi ne yake cewa na magana ta kaddara shi bawa so dewa daga mutum ya yarda wajen neman alkhairi bai ce haka Allah kadara zamana a gida amma sama Allah ne ya ce haka Allah kadara mu wai sai a gida man ka ce Allah ba za ka arziki Allah Allah kadara komai sababi ne ka huto ka huto shine kai naka sun zai ta ta ce haka hawo ne a Hausa hawo ne kenan kadara ce hawo ne ba da iya eh haka ne ka kashe ka mutane wannan bai hana hasa haka ya cin amma wannan ba a dogara da shi kamar nan cikin magabata da zai wa wani barawo haddi ya ce ranka daidai wallahi a wani abin kadara ta haka Allah kadara mazai sata ya ce kwarai haka ne Allah kadara mazai ka sata kuma Allah kadara za mu yake maka hannu cikin cikin kadara ne ta suka taya daga cikin kadara ne daga ya ce wa ahalus sunna ya kulun ahalus sunna suna cewa al'imanu bil qadar la yatimmu illa bi arba'ati umur imani da kadara bai cika a ce ka yarda da imani da kadara ka kana da shi sai ka cika wasu al'amura guda hudu suna ka cewa rukunai ko tushe ko maratib na imani da kadara abu hudu ne sai kowane ya tabbata a gare ka za ce wane lalle ya yi imani da kadara abu hudu ne rukunai hudu sai sun tabbata za ce wane yana da imani da kadara ya ce wato sama maratibal qadar au arkanul qadar shi ne arkanu arkanahu ana musu suna maratib matakaiya na kadara ko a ce rukunan kadara wa hadhihi umur wannan al'amura da za a jero hiya al-madkhal lifahama masalatul qadar su ne mashiga kowa za ka iya shiga ka gane me ake ni da kadara wala timul iman bil qadar illa bi tahqiqi jami' arkani baka tabbatar da imaninka ya tabbata imaninka da kadara bai tabbata sai ka hakikantar da dukkan wannan rukunai na kadara li'anna ba'daha murtabitun bi ba'd domin waɗannan rukunai ko maratib suna da alaka da juna suna rataye da juna wannan yana da alaka da wannan wannan yana da alaka da wannan dan kabar wannan nan kabar wannan bisa bisa rabuwa faman aqarra biha jami'an duk wanda ya tabbatar da waɗannan matakaiya na kadara shine iktamala imanu bil qadar duk wanda kuma na tarbiya duk wanda ya tabbatar su jami'a gaba daya iktamala imanu imanin shi ya cika bil qadar bil qadar an kasa mana guda hudu wa man taqasa wahidan minha duk wanda aka kasa samu wani abu daya ya ragu a cikin hudu aw ankarahu aka rasa daya bai cika shi ba ko kuma ya inkarin shi faqad ikhtalla imanu bil qadar imanin shi da qadara ya lace kasa matsala shine ilimi alkitaba da mashi'a ko irada da alkhalq zai maka bayanin dalla dalla kansu a guda hudu wannan yace almartabatul ula martaba ta farko al-iman bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli ma kana wa ma yakunu ma lam yakun law kana kayfa yakun yace dole ka yarda yace ilimi ko shi na hudu na harko ilimi dole ka yarda ka yi imanin da babu shakka a kan shi cewa bi anna Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya alimun bi kulli ma kana ya san dukkan abin da ya kasance wa ma ya kunu da abin da yake kasancewa a yanzu wa ma lam ya kun da abin da bai kasance ba lauka na kaifa ya kunu an abin ya zo yaya zai wakana kenan gaba da baya Allah ya sa alamura komi abin da ya huce da abin da ake ciki a yanzu da abin da bai zo ba in ya zo yaya zai wakana Allah sani dole ka san da haka kuma da ilimi jumlatan wa tafsila Allah sa abin a jumlace kuma sa abin dalla-dalla za a yi mutum dubu kaza misali miliyan kaza za a yi wani mutanen kowanne gawa ne zai shekara kaza zai aikata kaza ya yi kaza ya ci kaza ya sha kaza duk bayani dalla-dalla gaba daya bayani ne dalla-dalla ya ce a jumlace kuma a rarrabe ya san komi kenan dole ka san da haka ka yi imani da Allah haka yake ya san abin da ya kasance da abin da ake ciki da abin da bai zo ba an ya zo ya zai wakana kuma bayani dalla dalla wa annahu alima mal khalqu amiluna qabla khalqin kuma ka yarda da cewa Allah subhanahu wataala ya san menene halittu za su yi kahin yayin su ya san in sun zo mai za su yi kanta ruwa a nan ta cikin sayi mun za a yaba labarin cewa allah subhanahu wata'ala ya halitti makadir al-khalq duk abin da za a halittu za su yi kayan a yi su da shekara dubu hamsin kayan a yi sama da ƙasa ba mu ba kayan halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin baya allah ya ƙasar duk abin da za a halittu za su allah ya shirya komi ya programin komi ya tsara komi dole ka san da haka wa alima arzaqahum wa ajalahum kuma Allah ya san abinda za su ci wato ya san arzikin su ya san ajalin su wa amalahum ya san ayyukan su wa harkatahum da motsi da za su yi wa sakaratim da motsi da shuru da motsi kowanne ya sani baka gaba lokacin an ka diba abin farkon al'amari وإذا قال ربك للملائكة إني جائل في أرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقول لك قال إني أنا ما لا تعلم منك ألا تكون كان أنا ملكوت الأباري أبا أيوبا أنا بابا ملكوت الأباري إذا لوكت يا إذن yi wata halitta zan sama ƙasa wata halitta mai mai juna khalifa a saman ƙasa ai iya gaya musu haka za ka gano suna da masaniya kahin a yi ga musu haka can suka ce a taja alufiya munisfikun dima Allah za ka sanya maɓannaci mai zub da jini ka kenan suna da wata masaniya wannan halitta ta ɗan adam za su masu zub da jini ne kenan tunan suna da ga wannan ilimin kenan tunan su ma Allah ya gaya musu sun san da shi ta zuwa kana abinci suke mamaki mu ga muna tasbihin Allah muna girmama ka ka ka mabannata a saman ƙasa Allah ce inna malaka da muna na samu da sani ba kaga wannan kuma diba yanzu abin da kana diba wane ne a saman ƙasa diba na dan adam wanda shine ƙwararre mai ci gaba wanda ya kowa makamin makamin nukiliya wanda ya kowa kwarewa wajen kayan hallakawa shine mai tsaye a duniya haka take duniya yau wanda ya kowa gwanin kashe mutane ya kowa kayan kisa shine a gaba a duniya yau halin dama haka halin sun karanta masa labarin halin mutum kenan eh iya kisa mabannaci ne dabi'a mutum kenan haka ta dabi'a mutum take kenan mun kaga kafin abin ya zo ma suka ce suka ba suka haka nan Allah san dalilin da suka haka nan kiran dai nan maganar cewa dole mu yi imani da haka Allah ya san komi ya san duk abin da zamu wa alima shaqiyya min wa sa'id Allah ya san matsiyaci dan wuta kuma ya san dan aljanna wa zalika bi ilmihi alqadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wannan da wani ilimin Allah da ya gabata a can dama ba daga baya bane bai sani kuma dama Allah na siffanta Allah da ilimi can azalma can dama Allah mai ilimi ne ya ce ƙalallahu tabaraka wa ta'ala inna Allah bi kulli shay'in alim Allah game da komi mai cikakken masaniya ne wannan shine daga cikin rukunin imani guda hudu dole ka yarda ka san da cewa Allah masani ne gaba da baya ya san halittin shi kuma wani sanin kahin yayin su ya san duk abin da za su yi in sun zo wannan ka yi imani da haka almartabatu saniya martaba ta biyu mataki na biyu na imani da kadara ya ce alkitaba ka yi imani da rubutu Allah ya riga ya rubuta komi wahiyar iman bi annan la kataba ma sabaka bi ilmuhu min maqadir makhluqat fi lawh mahfuz ka yi imani ka yarda yarda da ba shakka cewa Allah mai girma da buwaya ya rubuta abinda ilimin shi ya riga ya gabata kan abin na dukkan abinda aka kaddarawa halittu an rubuta allahul mahfuz ya ce wa huwa kitabun lazi lam yufarid fi min shay shi littafin da bai rage komai ba a cikin shi komai a ciki akwai fa kullu ma jara وما يجري وكل كائن الى يوم القيامه alul mahfuz dukkan abin da ya riga ya gudana da abin da yake gudana a yanzu da abin da zai gudana a gaba har tashin kiyama komai an riga an kare an shirya komai fa huwa makatubun inda Allah ta'ala fi ummul kitab komai lamarin su iya nan a rubuta a wajen Allah a uwar littafi shine mahfuz ويسمى أنا ميسونا الذكر كو ميسونا الإمام كو ميسونا كتاب المبين يتي قال الله تعالى وكل شيء أهسيناه في إمام مبين يا بدر تعالى كده وانت قاعد لك بياني قوم من كددجي شي a wannan littayi bayanan shi na kenan kenan shi da kenan mafuz anan yawan fata wannan aye kenan mafuz shine imamul mubin komai ya Allah a ciki ya da kai ya shirya komai a rubuce wannan sai yake cewa wakalin wannan ya kamata ruwaya wadda imam turmuzi ya roto kuma ta inganta ya ce alan nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma khalaqa Allah alqalam فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى للابد bayan wata aya ta komi Allah kididdige shi a uwar litayi manalul mafuz kuma ya kawo fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma inna awwal ma khalaqa Allah alqalam harakan a cikin halittu wanda Allah ya hara halitta alqalami ne wata ma tambaya me harakan halitta yace alqalami da Allah da ce shi Allah ya ce uktub rubutu ya ce maktub Allah mai rubuta aka ce mishi uktub alƙadar ka rubuta ƙadara shi ne makana kuma hukana lalil abad duk abin da aka yi da wanda za a yi hal abada komi ka rubuta kuna kana ka rubutu ne gurin shi ne rubutun da ya rubuta dukkan abin da zai kasance da wani kusan jama'a baya shi ne ta littafin kadara wani shi da kadarar littafin wani alƙalamin ce alƙalamin ƙudura ko alƙalamin ƙudura kenan ya rubuta a littafin lulul mafus wannan shine kenan kasan da haka bayan ka imani da Allah masani ne kan komi kuma abun ba haka ba dan Allah babu da ke mancewa amma kan rabuka nasiya amma Allah ya shirya wani littafi na musamman wannan abin da ya sani kuma ya rubuta komi da komi a wannan littafi nan komi da komi abin da yake da alaka da alkhalq halittu yace wannan shi mata ta bi kenan ilimi kuma da Allah ya yi kitaba ya rubutu sai almartabatu thalisa martaba ta uku daga cikin martabobi na imani ya ce al'iradatu wal mashi'a irada ko a ce mashi'a ya yi nihin kaza ya yi nihin kaza ko ya so kaza ya zai kaza so da yarbamanci da irada ai ma'anin magana ta irada ko mashi'a anna kulla ma yajri fi hadha al-kawn fa huwa bi iradati Allah wa mashi'ati ad-da'irati bain ar-rahmati wal hikma dukkan kasan kai imani dukkan abin da yake gudana a wannan kawun wannan duniya namu ce a wannan wannan da muke a cikin halittu fa huwa bi iradati Allah wa mashi'ati iya kasancewa da nihin Allah da mashi'ar Allah wadda wannan iradakin Allah kuma mashi'ar Allah tana kewaye tsakanin bainar rahama wal hikima tsakanin rahama da wata hikima da ya sa yayi kaza da abin da kaga ya ko dalili wata rahama ce ko wata hikima shi yahdi man yasha bi rahmati wa yudillu man yasha bi hikmati Allah na shirye da wanda ya so da rahaman shi ya samu rahama ta Allah eh ya shiga cikin shiryayyu ala sama alansu kuma wa yudullu man yasha hikimata iya batar da wanda ya so kuma da shi ma ta hikimar shi ce la sa lama fa'al masalun ba shi ba Allah misal me yasa Allah yasa kowa imani bi so ka ba me yasa Allah ya sa wannan gane wannan bi gane ba wannan ba amala wannan tambayi haka yaso kayan shi ne bayan shi ne halittun shi ne abin da yaso ke yi da su eh kayan shi ne haka yaso kuma ko hikima da shi yasa kayan shi ya ce wasu tani ke na yayi ya ce layu sa'alu an ma ya fa'al likamali hikimati wasu tani ba ma Allah tambaya don a mai tambaya kan wani aiki da ya yi mai sa ya kaza mai sa bai kaza ba mai sa ba ma Allah tambaye likamali hikimati wasu tani saboda cikar cikar hikimar Allah Allah hakim ne kuma da cikakken iko abin da ya so ke yi wa hum yus'alun bayi su ake ma tambaya me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba bayi ake ba Allah ba wa ma waqa'a min zalik da abin da ya kasance na wannan na na kace ba su ake ma tambaya akan wani abu da suka yi fa innahu mutabiqun li ilmihi as-sabiq al-maktub fil mahfuz da abin ga yawa kana iya kalkashin ilimin Allah wanda ya gabata kuma da an rubuta a lahul mahfuz fa mashi'atuhu fa mashi'atu lahi nafizatun mashi'ar Allah abinda Allah ya so ita ke zartuwa wa qudratuhu shamila abinda Allah ya kaddara kudrar Allah ta hada komi da komi babu da yake wuta da kalkashin kudura ta Allah masha Allah kan umar da bishara da kun abinda Allah ya so ke kasancewa abinda bai so ba bai kasancewa fala ya khuruju an iradati shay ba abinda ke huta da kalkashin irada ta Allah kuma menene ba kana ga zai yi wani abu ya wakana a wannan kawai Allah bai so ba za mu zo bayani mu ga maganar kasancewar abu akwai bambancin da abu kaza ya riga ya kasance Allah ya da ko bai yarda ba akwai abin zai iya wakana eh Allah ya kaddara zai wakana amma bai san shi amma zai maku ba ko abinda Allah ya kaddara na mashi'a wanda yake Allah ya dare ta amma amma me yake ga wakana ko menene iya kulkashin kulawar Allah kuma haka Allah ya kaddara abin zai wakana don su sun masu in karin kadara suna ga ya za a ce Allah misali Allah da iko shi aka yi zina ko aka sha giya ko aka yi ƙarya ya za a ce iko Allah aka kisa to to za a yi ba iko Allah a ganin kina akwai abin zai kana Allah bai so ba yi kaga akwai matsala to sai ka shiga wasa da hankalinka akwai abin da Allah ya kaddara zai wakana amma bai bai da shi ba ma ba a wani abu ba wani abu zai motsa shi shi ta baya maka da abu mai motsi mai shi kuma menene ba abin da yake motsawa ya kasance ko shi motsawa Allah zan da shi don ku menene halittar Allah ce yace ya kawo bayan yayi maganar cewa eh masha Allah kan abinda Allah so ke kasancewa wa malama sha lam yakun abinda bai so ba bai kasancewa fala yakhruju an iradatihi shay ba abinda ke wuta da kalkashin nihin Allah قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كاجي الله ce ba abin da za ku so hatta abin da kudurta a ranka sai abin da Allah so eh ba abin da za ku so sai abin da Allah ubangijin halittu ya so haka Allah ce yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani adam kullaha bani isba'ain min asabi rahman ka qalb wahid كقلب واحد يصرفه حيث شاء wannan ruwa ta imam muslim annabi sallallahu alaihi cewa inna quluba bani adam zakato zakata gaba daya na diyan adam kullaha dukan su bai su ba ainihin min asabar rahman suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsi na Allah mai rahama Allah san yadda nashi suke kaka suranta a kanka ka ba kanka wahala har ka halaka to ya tsa Allah ya ci kaza a kudu da ce ya tsashi shike yawa dukkan abin da Allah ya dangana maka yin sifa kudin ka bar shi a yanda yake amma kai kwallo ka bata iya suranta sifa ta Allah kuma ya saba da kwallo ka ta suranta makhluq ne eh kuma kana da duk abin da kwallo ka ta suranta ya saba ma ya saba ma Allah Allah baka yake ba wani makhluku ne sai aka ga gani haka nan kullu ba ta iya kaiwa ga wani abin da yake makhluku ne na abin da yake na Allah sifata Allah ya ce da kenan dukkan zukatan bayi suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsi na Allah mai rahama kuma ce wannan dukkan su ka kalbin haid kaman yanda ka san iyaye da zuciya guda kowace duka suna hannun gaba daya kamar yanda zuciya guda eh yusarrifu haisu sha iya juyi zukata yadda ya so sai manzo Allah ke yawan addu'ar ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wata ruwaya ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik ya Allah mai juyi zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wata ka tabbatar da mana zuciyata akan da gare ka Allah wata mata ana tawanta mai cikin matan shi ta shi ya rasulullahi kana yawan yawan wannan addu'a yace ai wance ai ba zuciya bawa tana tsakanin ya tsotsi biyu na Allah mai rama Allah ya ji su lotin daga dama tana muke roƙon Allah ya Allah mai jiwe zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah mai jiwe zukata ka tabbatar da zuciyata kan dama da'a wani addar annabi ke yawan yinta ina ga mu kenan mai yawan yinta yinta yau ta wani addu'a ta Allah ya tabbatar da mu kaka alfakari yanzu ya kanka canza yanzu kakai mamakin komi Allah shirin da mala tabbatar da makan imani kuma makaranta shaidan bai hudda kwaɗai a kanka sai ya hudda maka rai har wajen mutuwa sai ya zo iya kwaɗai ko ya samu rabon shi shi bai dangana bai dangana kuma bai sarewa aiki kun yake aiki yake dare da rana kuma shi ake cewa babu garkuwa yan waga dan adam irin ambatan Allah zikiri don muna da haɗari na shaidan kuma ce shi ne kaɗai zai ma garkuwa ga shaidani yawan ambatan Allah amma shi kai an ka gafala shi da mata ke kun ka ɗan gafala ko ya samu dama nema ki ka samu gafala ko amma yin ambatan Allah shi ke ma garkuwa ga shaidani Allah kare mana shi sai yanzu kenan mun martaba ta ilimi da kitaba da irada ko mashi'a kenan ka san Allah ya san komi a jumlace ka san Allah ya rubuta komi kuma ka san da abin da ke kana iya kasancewa kalkashin irada mashi'a ta Allah sai almartabatu rabi'a martaba ta hudu ita ce alkhalq halitta halittar abu kaza ya kasance wahiyar iman zama bayanin ce mai bayanin alhalka da ya maka bayani ya ce wahiyar iman bi an Allah khaliku kulli shay ka yarda yarda da babu shakka kanta Allah shi ne mahalicin komi koma menene la khaliqa ghayruhu wala rabba siwahu babu wani mahali ba wani mai halitta in ba Allah ba kun babu wani ubangiji mai mulki ga wannan halitta in ba Allah ba shi kadai ne kuma ce shayin ko menene ba wani abu za ka yi huddawa a yau to wanda kake gani na baka gani na ce ga wani abu wani obije wani abu ga shi na halitta wanda wani ne ya yi sau ya ilimin shi ya kai ga fakku a ga abin kurin ya je kurin abin da Allah ne ya yi kuma wanda Allah ba wani ilimi ya ɗauka sarrafa shi amma Allah babu wani abu ko ma menene ne wanda wani makhluk ya yi shi babu ya ce yawan za ka imanin Allah ce ce shaikin wannan yanzu cewa abu nawa ɗan adam ya gano masu ilimi a ilimin ce wanda abu ne hakika akwai shi amma idan ka baya ganin shi amma ta hanyar ci gaba na'ura ɗan adam ya kai ga ganin abin nan gashi ta hanyar na'ura wani abin mahimma kudin lissahi irin electron ba shi ganin shi electron ba mai ganin shi electron kun lissahi da masu akwai shi ya yi karantar da bai gano amma abin da haƙi akwai shi irin an san zan ga ɗigo ruwa mulkin nawa ne mulkin nawa ne amma abin nan da idan ka bai gane ba bai da mulkin nawa ne amma abin nan masewa halittu ne kuma ana yi ware kaza ware kaza kenan wannan abu ne hakika al'amari shi ta dana yake rigima ya za a yi Allah da cewa mutum ya ce ya za a ina mutu a taro kaza kaza ce kai da aka gada babu kai ko na shi shi adam hakun adam duk da yanzu alhamdulillah adam in Allah ya bashi yanki mai hujjoji na ganin abun yanzu inda za a ɗauko abin da aka yi ga kai kowai kake misali sperm abin da aka ce misali obil ko abin da mani misali ko mace ko namiji a ɗauko ɗaya duk wani ƙarin idan kai kai sama ba kai ba ita ba karin idan ka ba yadda za aka aije abin da aka halice ana ka gan shi ko ya ya gano dokta ya gano ya gano ma gano si ya gano wa eh kenan wa yanzu an ba an ba da na'ura ba abin ne yanzu an ba da na'ura ba bai ido gani amma an sa da waya gani daga sun sa a na'ura ido ya gwada maka amma kai idan ka bai gani amma kuma halitta ce tana motsi motsi ga dare gare ta abun wani amma mutum bai gare shi amma ana sa a na'ura ya gani ka gani kenan amma idan ka bai gani ka za a can ya kace babu shi ma ko amma san idan ka ga shi halitta ce mai rai kuma ba ba dai ba miliyoyi ka ake kauda miliyoyi ka ake huddawa a zama guda miliyoyi ka zaka hudda kai lokacin in zali guda ka hudda su miliyoyi ka Allah ya ce halittu ne kuma amma idan ka bai idan ka bai gani bai gani motsin su amma akwai su akwai haka mutum imani abinda kai to koma meye da Allah ce to shi yayi shi abinda kake gani da wanda baka gani Allah ya halice shi koma mene yana abin mayawa yamma gaba za gano shi nan da yake nan Allah ya kare mana ko menene kai imani Allah halice shi la khaliqa gairu ba wani a mahalicci in ba Allah ba laraba sai babu wani ubangiji mana mamallaki abin wannan mai shari'a shi in ba Allah ba wa anna kullu ma siwahu makhluq duk abin da ba Allah ba yin shi aka yi ma'amin ma'aikata kenan makhluk ma an yi shi mana halittacce ne fa huwa khaliqu kulli amilin wa amalihi Allah shine mahalicin duka mai aikin da aikin da kai in me ka kera da kai mai kiran da wanda kera duka halittar Allah ne yanzu mutum zai iya fitinuwa da ilimin wani mai ilimi he ka manta da Allah mahalicin an kare komai mutum ya burge ka lalle wani mai ilimi ne gaskiya abin burgewa ne yayi bincike abin alfahari ne in kare gaba daya za ta shigun waye shi kina nan yaka san girman Allah gaba daya yaka san girman Allah da abin kadiba ya burge ka na abin mamaki eh lalle wani abin abin mamaki ne ya ilimi ya binciko lalle haka ne abin mamaki an kare gaba daya kadiba to ina mahallicin wannan abin kira shi ne saboda komai yaka san girman Allah mahallicin shi ne mahallicin komai yace shi ne mahallicin dukkan mai aiki da aikin da ya yi ma wa kulli mutaharrikin wa harakatihi da dukkan wani mai motsi da motsin da ya yi Allah ya san da shi kuma shi ya yi yarda abin yau kana dole ka san da haka wa bi anna kullu man siwalla ta'ala makhluqun mawjud min adam kuma dukkan abin da ba Allah ba kasancewa yin shi aka yi a bayan babu shi da babu shi kuma me makhluqun mawjud min adam mahalitacce ne kuma an yi shi da babu shi abin daga bayan su ka'inun ba da allam yakun yin shi aka yi bayan da babu shi fala ya kawo fi hadar kaunu she'un illa huwa bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ba wani abu da zai kasance a wannan musamman duniyar a cikin halitta ba na zai iya kasancewa sai ya zo ta kalkashin halittar Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma mene yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faƙaddarahu ta ƙadira Allah shi halittu komi kuma halitta da ya shirya komi shiryawa komi wa a tsare yake in wallah dukkan aikin musa aiki ba da su zai san cewa aikin Allah he wanda ya mai ilimin laka in wallah ya mu kira mu binciki halittun shi mu binciki halittu sama da ƙasa ka bincika ga ayoyin Allah don mai binciken tabbatar cewa zaka babu tsari gyararre irin tsarin Allah kuma mai shi ko me ka dauka zaka wani tsari ne shiryayye babu kuskure a cikin shi akwai kuskure kai cikin aikin gari amma na Allah duk abin da ka dauka dukkan halittun Allah na ganye ne na masu kwari ne na mutan an me ka dauka da kasar sama ne zaka abu ne cikin ilimi kuma ba wanda su haka yawan da ya karanci abin zai isa haka abin na cikin ilimi aka yi shi Allah ba ya ce ya halitta komai kuma ya kaddara shi daidai yadda ya kamata a yi shi قدره تقديرا وأن الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد شيء الله من كلمة دبوايا شيء محل شيء الخالق يجي المتفرد بالخلق والإيجاد إيه إيه وانا كده كذا وانا كده كذا تو شيء الله حلت شيء شيء كده تيلو وجه حلت إيه نمتون ونبي ندوكو نواني هنا كذا هنا كده كذا to shi Allah shi halittar kuma shi samar da abin halittar ba inda ya dauko wani gama ya inda haka da mutum a shi halittar kuma shi samar da abin halittar eh shi kadai ne mahalicci almutafarid wanda ya kadai ta shi kadai shi kadai bil khalqin wal ijad wajen halitta shi halitta kuma shi samar da abin halitta Allah shi kadai ne nusufa dole ka yarda da haka yace fa huwa khaliqu kulli shay laysa sana Allah shine mahalicin komi ba wani abu zaka iya tokewa a ce banda kaza ba exception ba wani abu za ware ko ma menene ba ba a doke komi ko ma menene ba sana la khaliqa ghayruhu wala rabb siwahu ba wani mahalicci in ba Allah ba kuma ba wani ubangiji mamallakin wannan halitta in ba shi ba ya ce ƙalar lahu ta'ala allahu khaliku kulle shai kuma huwa ala kulle shai'in wakili allah shi ne mahalicin komi kuma shi ne wakili akan komin shi eh bai ba kowa kula da komi ba za ku ɗaka kulawa shi zai kula da muku ruwa zai kula da muku hatsi zai kula a baku iska oxygen ku sha ba shi kayan shi shi komi shi ke kulawa da kayan shi da abin da ya shi kulawa da kayan shi bai ba ba kuma ba wani abu ɗayan da ɗan adam yake dogara shi na rayuwa na ka bari a hannun suwa ne kowa zai sha ni ma Allah zan sha oxygen ba sa mai amma na ruwa kowa kan tsala kayan shi shi ya kayan shi yace shi ne mahalicin komi kuma shi ne wakili kan komin shi yace wa qala ta'ala zalikumullahu rabbukum halu kulli shay wannan nake baku labari min halittar shine wa Allah wannan shine kuma ubangijin ku mahalicin komi komi shine mahalicin shi nake kira da shi Allah wanda yake magana ake magana akan hikima Allah ko kudura ta Allah ko ibadar Allah Allah haƙi ne gare shi fa huwa khaliqul ibad wa af'alihim Allah shine mahalicin bayi da ayyukansu wa anna kullama yajri من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعافية شاءه الله وقدره وخلقه yace dukkan halittun bayi da ayyukansu shi ne mahalicinsu ya ce dukkan abin da yake gudana alkhairi ne ko shari ne kawurci ne imanin ne ɗa'a ce ko saɓan Allah ne duka Allah he da ya so aka yi ko yan ba ya wani bai so a yi ba ya so aka yi ikiyali haka cikin wata kimar shi kuma cikin abin da ya kaddara zai wakana a cikin halittu ne abin ya wakana kuma cikin halittar Allah ne ya ce wa makan nafsin an tumin illa bi izinillah baiwa wani rai wani iya imani imanin kai shi ba ka damar yi he da uzumin Allah baiwa ce ta Allah ya maka baiwa ce he da uzumin Allah wa qala ta'ala qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana wa maulana ta ga musu har abada lan yusibana ba wani abu da zai iya samun mu illa ma kataba lahu lana sai abinda Allah daman ya riga ya rubuta zai kasance gare mu wa qala ta'ala Allah mai girma da buwa yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi halice ku da ayyukan naku gaba daya ko me ya karkashin magana na muna magana ta magana halitta kuma karkashin wannan shi nake bayanin cewa kenan shine bawa da Allah ke maganar a kaɗe ta shi da ibada ka a gama shi da kowa ba abin da bana ra'ayi ko ya kamata ko zaɓa sanka a Allah shi gare shi duk wanda ka ɗauka ka ba shi wani haƙƙi na Allah kama tambaya kan wani abin da aka wanne ne wani ya maka naka duk wanda ka ba haƙƙin Allah zalunci kai don ba a cikin abin da Allah ma gaba daya babu wani wanda ya yi ka ko ya taimaka aka yi ka ko cinka ko shanka ko komanka babu wani makhluk da yake yayi wani abu a ciki kada ka dauki haƙƙin Allah gaba wani ji a cikin ka zama azzalimi shine Allah cancanta yayi a mai da'a cancanta yayi abota mishi saba mishi zalimci da kai da kanka zaka maka hukunci kai azzalimi ne illa kun yaudare shi dan yaudare ka ka rayu cikin dimuwa ka gafala a kan kamanta ma meye manufarka meye manufar halittarka wannan bayanai sai yanzu yake cewa wa ahadu sunnatu wal jama'a yanzu ya kawo maka rukunan imani in wannan ka rike ko tana tambaye ka rukunan imani da kadara guda hudu ne ilimi alkitaba da mashi'a ko kadara da alkhalq abu hudu ne wannan imanin mutum da kadara bai cika he ya yarda da wannan abin guda hudu Allah ya san komi ka san haka ba abin da kyauta da cikin ilimin Allah ka san kuma cewa Allah bayan san komi kuma ya rubuta duk abin da ke da alaka da mu a wani littafi lol mafus kuma ka san da cewa ba Allah yana da irada iya da nihi komi ga yawa kana kalkashin nihin Allah ne kuma abu na hudu ka san in mai kai wakana Allah ya halicci komi ba abin da yake wakana ba a ƙarshen halitta Allah ba magana ke da wani guda hudu ne yanzu zai komo maka bayanin aƙidar ahalus suna wal jama'a akan magana ta kadara ya ce wa ahalus sunnatu wal jama'a yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ta'ata wa ya'muru biha ويكافئ عليها ويكره المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها ويهدي من يشاء بفضله ومنه ويدل من يشاء بعدله وحكمته ita suna da imanin cewa yanwa muna magana wani abu abin da kai Allah mu Allah godiya da muka hulka kan wani akida da yaro cikin sai musulun abdullahi cikin sai abdullahi bin sahabbai suna da rai abdullahi bin umar sun gano su a sun zo aikin haji suka ce mashi alamar wasu a garin mu suna ce alamar nufin ai kurin ɗin mu gawa kana kurin kasancewa ce ke babu wani abu da Allah ya shirya kurin abin duniya in ya zo ne Allah ya sanin shi babu wani abu da aka kaddara aka ce a ce ku babu kaddara ya ce wasu mutane ce wasu mutane a garin mu haka ce aqida da ake kira a can ana ana mai ce musu ya ce wallahi wannan mutane idan kun je ku goya musu ba ni ba su ba su ba ni kuma zan gaya muku ya ce mutum ya ciyar da kwata mutum duzu uhuru na zinariya ya bada sadaka fi sabilillah Allah ba zai amshi ba aikin shi he lokacin da ya imani da Allah ya kaddara ko maka babu imani baka da imani kuran kuran zaka fara ne kuran kuma shine wa bambancin musulmi da kafiri so da yawa musu aka yi samun kisan kai a cikin kafirai a cikin kun imanin guda shida wannan shine mai wahala anwa cikin kun imanin guda shida wannan imani da Allah da mala'iku da lahira da da da tawai da manzanni imani da kaza ko ya wahala da shi daga musulmin ma an samu tsara ya samu tsara ya ya shiga wani ba to shi kawuri bai a da aqidar kadara shi sa in me yazo kai da kafin ya daura akan shi sai ka dauka sai ga hukaci ko ya mutu kirzu kirzu ta kashe shi amma kai musulmi ka zaka bashin korinka amma ka san abin da ya da yawa kana mutuwa ce aka yi hannunka ne aka yanke kawai aka yanke me yawa kana me yawa kana inda abin yawa yawa kana ka san wannan abin dama Allah ya kaddara yawa kana baka iya hana abin to na ku na ku anaka ka rungumi kadara ka irin ka samu lada a wajen Allah kurin shi naka kuma an warwara ce sai ka nemi warwara abin a wajen Allah shi ka to yanzu an ce kaza ko an gana addu'a sai ka ce a eh Allah kaddara nan talauci zan talauci sai ka ce idan bawa ya ga yana addu'a kan wannan lamari yayi bishara akwai budi domin a ce duk karkashin kaddara kin ne Allah kaddara zaka samu asara Allah kaddara zaka samu kaza kuma yayin kaddara an zaka addu'a kuma a kaddara a zaka yi addu'a dalilin addu'a ya ba kaza duk cikin kaddara kin ne ya kaddara amma a cikin kaddara an kaddara kaza same ka kuma an kaddara dalilin addu'a kaza ba kaza kaga idan bawa ya iya iya addu'a sai bishara kaga kaga ka hanya ta kware sai kai bishara kana kaga kana bauta Allah kana bin Allah sai kai bishara sai kai bishara dan dan tabbas alƙawarin Allah ne ya musu addu'a na wasu ka musu addu'a ba ruwan addu'a kai Allah bai mamma baka da addu'a kai kana addu'a kan lamari to kai bishara da cikin kaga ta tun Allah kaddara na asara shikenan tun da kaddara ta Allah ce ya zama kana a duk cikin kaddara ce eh akwai addu'a akwai gogurmayya naga naga wani accident to yanzu akwai maza kuma da kun tafi ke ni sai ka kadara ce haka aka ce a he goci goci in yazo ta buge pop har Allah kadara na kwana na kwana bakin goci ta ta buge na fadi to wannan haka Allah kadara na ba bakin nawa amma wata yake yanzu kadara ce gurin tsaya mota ta buge ni ina yi mai kadara wannan wannan garaje ne haka aka ce kai ba shi ne kenan bambancin su ka hore ba su mai kadara nan da nan ya sai ya sai mutu ya samu matsala ko ko mutum ya hauka ce amma amma bai kai mai imani ka san Allah ya shirya komi za ka yi naka ka bar mu Allah sauran za ka huto nema samu rushin samu abin da hannun Allah eh bakin ta kenan yace ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sai imani da Allah mai tsaki da buwaya yuhibbu ta'ata yana so a mai da'a wa ya'muru biha kuma iya umarni ayi da'a wa yukafiu alaiha iya sakamako idan aka yi da'a wa yakrahu ma'asiyata Allah yana kin bai san sabo wa yana ana ya hana a saba mishi wa yu'aqibu alaiha yana yi ma uquba in aka saba dan haka Allah Allah shirya wa yahdi man yasha bi fadali wa manni Allah yana shirye wanda ya so a cikin bayin shi cikin fadalar shi da baiwar shi haka ya so kai a shiryar da kai wannan a sashi wuta kayan shi ne shi a ce wani misali nan za ka yi kama kanka zai mutu zai gida ya ware nan ɗakin shi nan gwadala nan wurin salanga ba kayan shi ba an ce yalahi da ya sa na misali na aka salanga na aka yi ɗakin wuju shakatawa kayan ka ne haka so kayan ka to Allah halittu shi abin da so ke yi haka yazo wani dan wuta ne na aljanna na kawaye na shi ne kai shi abinda soke yi kai shi bayan shi ne kina ganga akan akan akan shari'a ko kuma Allah godiya kura kama Allah godiya da shari'a kura eh shine Allah sa mutum shari'a kina Allah yana shiryar da wanda ya so bi fadalihi wa manihi da fadalar shi da baiwa ta musamman da kare shi ya shirye da kai wa yadullu man yasha bi adali wa kimati kuma iya batar da wanda ya so ta adalcin shi ne hikimar shi akwai hikimar sai shi haka haka ya so yayi cikin kuma adalcin shi ne Allah kuma hikimar Allah sai haka nan haka ya tsara kanshi yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum la tazawwaju wala tazawwaju ukhra Allah yace in takfuru in kuka kawurce ma Allah kuka butulce to ku sani fa inna Allah ghaniyyu ankum Allah wa bai bukata ba shi da wata bukata a wajen ku ba abin da yake bukata gare ku da kan ku kawa amma a lokaci guda wala yarda li ibadil kufra Allah bai yarda ba da kafirci daga bayan shi kina Allah ku da kashe kaddara akwai abin Allah kaddara amma bai san shi bai da shi ba to kafirci Allah bai yarda ba shi ya kaddara zai kana amma bai shi da yarda da aikin kafirci bai yarda da kafirci kina haka kenan bai yarda da saban shi bai yarda da shi ba duk da ya kasance amma bai babu yarda kan shi ana kenan bai ci abin da yarda da shi yace wa in tashkuru an kuma kuka kuka godiya yarda lakum Allah zai yarda da kuma to bayi ne masu rashin godiya akwai da'a ga Allah eh da'a ga Allah Allah shi halice ku ya jarrabe ku wanda ya mai cikin makaca makaca na magana magana godiya shine bawa ya zamanto mai da'a ga Allah shine kenan ya yarda da halittar da Allah ya mai ya yarda ya da kodin take abin da Allah mashi na ni'ima shi kuma zama to ya ma Allah abin da Allah ke so yace kuma wata rai ba ta ɗaukar lahin wata rai lata zai wata ta wuzar ukura wata rai ba ta ɗaukar lahin wata rai na kama ka wani aya akan mi akan da ya maka mana ta sama Allah iya san da'a iya umarni ta kuma amma bai san kafurci ko bai san sabo ko iya hana kan sabo misali shi kama ka wani ayat وقال تعالى كوت آية عند الله كي تشوى وعلموا أن فيكم رسول الله كسن دا تشوى متاني أتكينكو أكوي منزون الله أتكينكو لو يطيئكم في كثير من الأمر لعننتم إن دا ون منزو زي مكو داء cikin abu da yawa da kuke so aka abu ra'ayinku da kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان yace duk da haka yace amma Allah lakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah shine yaso ku yi imani kenan shine yaso ma kai imani san ka ne yayi yaso wane yayi imani wa zayyanahu fi qulubikum kuma Allah ya kawata muku imanin a zakatanku kake san imani kake jin dadin imani Allah ya bude cikin imani haka Allah ya so maka mai godiya wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan Allah shine yaki ya sa muku kyamar kahurci ba ku san kahurci ka ga kyamar kahurci ba ka san shi ba wace da Allah haka Allah ya so maka wannan dole ne wata kyauta ce ta Allah ya sa maka kyamar kahurci wal fusuq ya sa ma kyamar saban shi fasikanci wani siyani da dukkan sabo an ce fusuk babban sabo mana kabira to kenan Allah shi ke sama bawa haka in ya so ya sama san imani ya kawata ma imani a zuciyarka ya sa ma kin kahurci da fasikanci da dukkan wani sabo na Allah Allah ce ulaik kuma rashidun irin wa'annan bayi wanda Allah ma wannan baiwa ta san imani da kawata musu imani kin kahurci da fasikanci da saban Allah su ne shiryayyu Allah samu alayansu lokaci yana ga yayi Allah kan hasan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته